نعمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله الإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله
يومنا تقص قوات الجمادة أولى جراء النبي صلى الله عليه وسلم دولة لليهود لأربعين شدة wanda ya dace da goma ga watan sha ɗaya shekara ta hudu. muna ci gaba da yin tafsira alkur'ani mai girma muna cikin suratul baqara mun tsaya daidai aya ta sittin daidai yau za mu tashi kan aya ta ɗaya. Allah ta'ala ce matsalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sunbulatin mi'atu habba wallahu أضعافا كثيرا sai Allah subhanahu wataala ya riban yawa mutum riban yawa mai yawa to wannan riban yawan mai yawa linkawan mai yawa ita ce nan Allah subhanahu wataala ya kara gurguso mana da misalin ta domin mu gane wa huna qal anan wurin Allah subhanahu wataala cewa yayi mathalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah misalin waɗanda suke ciyar da dukiyoyinsu don ɗaga hanyar Allah subhanahu wata'ala don kawo ci gaba a cikin addinin Allah ai fi ƙwaci a cikin bin Allah subhanahu kuma a cikin yardan Allah subhanahu wata'ala abinda za kama gashiyayyu tsofaffi jawaru waɗanda mazajensu sun rasu ba su da wanda zai taimaka masu nan ya kamata musulmi ya sa duke shi ba haka ce ba ka sa dukiyarka nan wurin ana nufin kakkasa ga jikinka kakkaci ka iyalin ka su ci ba a a ci a koshi gidanka in gidanka aka ci a koshi ji ma duk cikin hanyar Allah ne domin rayuwar da kuke da kai da iyalinka Allah ya yarda da wannan rayuwar kuma Allah ne ce ka ci yadda iyalinka saboda haka in ka ba su ka ba Allah subhanahu wataala in ka ci yadda iyalinka ɗiyanka da matanka ka ci yadda su ne a cikin hanyar Allah subhanahu wataala to so ake daga nan kuma in zaka yi amfani da kuɗinka to ka yi amfani da kuɗinka wurin abin da yake yardan Allah ne wurin abin da in ka bara za ka samu lada wurin shegantaka ba ruwanka wurin shakkiyanci ba ruwanka ba hanyar ka bace ba hanyar addinin ka bace ba ruwanka da sa kudi irin wannan hanya wa aulaha mafi dacewa da waɗannan hanyoyi infaquwa da bawa ya kasance yana gani da idanun shi bai shahidu hadhihi almudafa sai ga wannan rikan yawon da aka yi mashi bi basiratihi da basirar shi fa yakwa shahidul iman sai shaidin imani ya karfafa ma shahidul iman tare da shaidin gani imanin kada Allah ya bada labari kuma ka gani zahiri ga yanan to kaga ganin zahiri sai ya karfafa ganin imani da Allah subhanahu wataala fatanqadun nafsu saboda haka zuciyar mutum sai ta liƙa wuya lil infaq mutinatan tana mai dukawa da kaskantar da kai lil infaq domin ciyarwa idan ka ji wannan misali na Allah shikenan sai ka bada hadin kai sai ka ɗauki dukiyarka gaba da inda za a ribanya ma ita a ribanya a linka ma a linka ma Allah kaɗai ya sa abin da zai linka maka mutum ya zo ga azumi wurin buɗe baki dai ta taro abokan shi duk mawadata ne wai wai shi zace yadda su wai su kuma saboda mutuwar zuciya su zan gan kirki gare shi wallahi kullum wurin shi muke buɗe baki duk wani mai rauni ba ya zuwa wurin in ka je ma ko kallon ka ba yi kuma cikin azumi kamata ya yi kai da ke da wannan zuciyar ka tsaya daga kai sai mabukata wanda kowa yana da bukata amma su ma waɗannan ire-iren naka kowa ya je ko gidan shi kowa ya je bakin shagon shi ya ciyar da bayan Allah haka ya kamata sau da haka ciyarwa ana kallon suwa ka ba wanda ƙosashe ne ko baka bashi ba yana iya ci da kanshi yana da hali watakila ma ya hika kai ka fi shi zuciya ne ta taimako ta tausayi ya tsaya ya biye maka ya tsaya yana cin banza wurinka in Allah ya bashi ba abin da ya rage na kudin Allah subhanahu wataala kudin suna nan arzikin yana da yadda yake kamar ba a ba ku ba ko ballantana ba haka din za a yi ba ballantana ba kowa bane za a roƙon Allah wasu kudi da yawa ba wani in kaga yana ta addu'a yana ta kuka jikabi ce yake so Allah ya bashi ta ga ta ga gare shi biyu ce da ya sami da nasa yana ta dariya to kaka in ka samu mutane masu ra'ayin kowa a bashi miliyar dubu sai an daɗe kowa abin da yake nema ɗan kaɗan ne to me yasa Allah ba zai bada ba to in ma yayi yawa Allah zai ba kowa saboda arzikin Allah subhanahu wataala mai yawa yawan da shi kada ya san iyakar shi kuma an riga an tana da wannan arzikin ne dan kai dan adam dan a baka saboda kana kan kabar jin kunya kabar jin nauyi ka gaya tu mai tsirbi duk yana shiga cikin mai ciyar da dukiya don Allah subhanahu wa ta'ala wa bil istidadi lil jihad fi sabilillah da kuma cikin yin shiri domin yin jihadi a cikin hanyar Allah subhanahu wa ta'ala tanadin da za a yi na dawakai a wancan lokaci ko makamai irin na wannan zamani da tankokin yaki da bindigogi da sauran abubuwan da za a sayi domin a yi jihadi fi sabilillah duk yana shiga cikin ciyarwa a cikin hanyar Allah subhanahu wataala wa fi tajahhuzil mujahidina a cikin kuma tanadin da masu jihadi za su yi da kansu shirin da za su su shirya kansu domin su je wurin jihadi fi sabilillah wa tajhizihim da kuma shirya da za a masu tanadin da wani zai masu ya kama masu wa fi jami'il mashari'il khairiyya kai a cikin dukkanin ma wato hanyoyi na alkhairi ayyuka ce ba mu iya irin tasu kuma manzo Allah yana gaya masa habbai ma ne ya junansa yake gaya ma magana su kansu ma wasu cikinsu wasu ba za su iya cimma wasu ba ballantana mu daɗa abubakar ya ɗauki kudin shi gaba ɗaya dinari dubu arba'in ya ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya koma talaka ya koma yana dillanci da za a hijira kudin shi gaba ɗaya wajen dinari dubu biyar ya ɗauka ya tafi hijira bisa hanyar hijira ko da ana bukatar kudi a kashi duka tafiya kwa 'yan kwanaki ne fa amma da kudin shi bai bar mai iyalin shi komi ba mahaifin shi ya zo abu ku hafa ina dana ina baban ku yara suka ce ya ba annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sun ta hijira yace na san da abin da zai rage ladarta ba akwai abin da za ka ya rage ma ladar ibada akwai abin da za ka kuma ya tafiyar da ladar gaba ɗaya ma sai wahala kawai akwai kuma abin da zai sa kamar sallaci in baka na cikinta ba wannan ladar 25 sai a rage maka ita sai a maido maka 20 kaya asara wannan biyar wani lokaci ma in wasan ta yi yawa ana sallah kana ta wasa kamar ba sallah kake ba sai Allah ya barka da lada ɗaya cikin 25 kenan kai da ya kamata a ce ka samu 25 kuma an ƙara maka ma ka hito daga masallaci da lada guda ka hito ka biya mashaidan duk ya kwace maka ladarka wani lokaci ibada in ka yi to akwai abin da za ka yi ya rage ma ladadin akwai kuma wani lokaci yufsiduwa sai ya bata ladar gaba daya daga cikin abin da wurin mutuwa kawai sai dai ka ji ya ce miliyan kaza ita ce kalmar shahada shi shi kenan yana waɗin miliyan kaza sai rai hita wani mace kawai ya faɗi sunanta wancan akwai kyau shi kenan sai rai hita shi ne kalmar shahada ka san an shiga uku kawai to abin da ka rayu mutum yana mutuwa ne akan abin da ya rayu akan shi kuma ana tada ka ne akan abin da ka mutu akan shi ta rayuwa haka take shi yasa musulmi ya hatara ka yi kokari ka rabu da dattin duniyan nan da daudar duniyan nan ka rike Allah da annabi fa zala lahum alkhair saboda haka alkhairi zai faru gare su wanda ba anu musharru kuma sharri zai rabu da su li'annahum amilu amalan salihan ko khalisan waziyatan lahu qawliya aw fi'liya da kuma cutarwa ta magana ko kuma cutarwa ta aiki ga wanda aka dauka aka ba ko kai mai magana mara dadi ko kuma ka ce katan banza kullun ana ta maka baka gani kaga wannan cutarwa ce ta magana fa haula mutanen da za su ciyar da dukiyarsu dan Allah lahum ajruhum inda rabbihim to ladarsu ta tabbata wurin Allah subhanahu wataala bi azabi ma ya'lamuhu minhum da gurgurda abinda Allah ya san shi gare su wa bi hasabi nafaqatihim da gurgurdan kuma ciyar wasu wa nafiya da kuma gurgurdan amfaninta wa bi fadlihi alladhi la tanaluhu da kuma aidai faralan Allah subhanahu wataala wanda ba za su rage Allah subhanahu wataala ba wala tasilu ilayhi sadaqatihim haka ne ko? yawwa sa'annan kuma sadakokinsu ba za su kai zuwa ga Allah subhanahu wataala ba sai sun cika sharuɗa sai da ka'ida wala khawfun alaihim wala hum yazanun ba tudu ka yi aiki shi ba ya da don me ba za ka ba shi ba masaki ma yana kallon hakan kawai ruwa ce kun hana mashi to yana cikin wannan damuwan saboda haka dama duk inda ya je ya wani lokaci ma sai ake muje wurin marwacin nan da baya bada mu je mu bata mashi rai to in ya faɗi mara daɗi kai sai ka mai mai sai ka gaya mai mai kyau bal qaulul ma'ruf to magana sananniya wal maghfira da kuma yafewa khairun shine mafi alheri min as-sadaqati allati yatba'uha adha daga sadakar da cuta ke biyo bayan ta ma'ana da ka ba mutum ka gaya mai bakan magana da mutum ya ma laifi ka kiyafewa ko kuma ya ma laifi ka yafi to gala wannan da ka ɗauki sadaka ka zage mutum to kuma ba cewa haka yi ba to ka zaɓi wannan ɗin ka ƙi badawa wani abu ne kake ba mutum wanda zai amfana da shi alladhi khalaqakum gori ne Allah yake muku kai mutane ko bauta mu Allah da yi walladina min qablikum Allah da ya wadanda ke gabaninku kaga duk gori ne ai la'allakum tattaqun alladhi ja'ala lakum al-ardha firasha wanda ya sanya muku kasashin bar daga ta nan kuna taka was samaa binaa ya sanya muku sama ga ta nan ginanna wa anzala minas samaa'i maa'a shine ya saukan muku da ruwa daga sama duk ba gori bane me yasa saboda shi Allah Allah ne yawwa domin shi ya halicci kowa kuma shine ya fa'alu ma yasha Allah yana aikata abin da ya ga dama kuma in ya aikata abin da ya ga dama baka cewa dan me yayi baka cewa dan me Allah zai cewa mu kan me shi yayi Allah ya ce la yusalu amma yaf'alu shi Allah ba a tambaye shi dan me yayi wa hum yusaluna amma su mutane su ake tambaya dan me kuka yi fi jami'il halati a cikin dukkanin halayenmu gaba daya wal awqat da dukkanin lokutanmu gaba daya ko mizami cikin baccin mu muna bukata to fa sadaqatukum sadaqat da za ku badawa wa infaqukum da kuma ciyarwarku wa ta'atukum da biyayyaku ya'udu maslahatuha amfaninta yana dawowa ne ilaikun zuwa gare ku ko to abin da muka bada amfanin ne zai komo mun Allah zai adana mun mun bada amma an rubuta mun lada kaza an rubuta mana kyakkyawan lada kaza haka za a yi ta tara mu ranar alkiyama Allah ya ba mu abin to kaga amfanin zuwa ga bai koma zuwa gare mu ba zuwa ga Allah ba wa nafaha ilaikum sa'annan kuma amfanin ma yana dawowa ne zuwa gare ku wallahu ghaniyun anha shi kuma Allah mawadaci ne daga Allah ya saukan musu da azabar shi wa haramahum kuma sai Allah ya hana su jazila tawabihi gwagwaban ladashi Allah ya kare mu daga ire-iren waɗannan mutane Allah ya yafi mana malam yace zakarallahu ta'ala a cikin wannan aya Allah ta'ala ya ambace arba maratiba lil ihsan martabobi guda hudu na kyautatawa al martabatu al ulya martaba mafi daukaka annafaqatu sadira an niyatin salihah ciyar wadda ta fito daga niyya kyakkyawa walam yutbi'aha al-munfiq mannan wala adan kuma wanda ya ciyar da wannan ciyarwan bai bi ta da gori ko cutarwa ba wannan ita ce mafi bi ita ce mafi girma ita ce mafi daukakar ciyarwa muna ganewa ko ihsani mafi daukaka shine wanda mai roƙo wanda yake bara mai da shi da mi da hamzari daga ka baya hakuri kenan ko shine al-i'tizar idza lam yuwafiq indahu shay idan bai yi katar yana da wani abu ba wa ghairi zalika da wani wannan mina qawari al-ma'ruf daga maganganu wadanda suke sanannu ne wannan ita ce daraja ta biyu wasalisa daraja ta uku al-ihsanu bil afwi wal maghfira kyautatawa da yafewa da kuma gafara amman asaa ilaika daga wanda ya muna na zuwa gare ka duk wanda ya ba makan magana to ya kamata ka mai faran magana da kaulin da magana au filin ko aiki wa hadhani afdalu min ar-rabi'ah waɗannan guda biyun magana mai kyawu da yafewa su ne mafi falala daga daraja ta hudu wa khairun mina kuma su ne mafi alheri wa yin lati ya tuba wal mutasaddiqul adha lil mu'ta shine wanda mai sadaka yake binta da cutarwa ga wanda ya